إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin wannan yammaci mai albarka na juma'a a yau biyu ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan goma miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine darasinmu na 57 a cikin tafsirin wannan sura wanda muna kan aya ta nawa ne malam ibrahim malam abrahman ala ta 83 ko na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا
na'am Allah ta'ala ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il kuma ku tuna lokacin da muka riki alkawari daga banu isra'il la ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana kuma ku kyautata wa iyaye wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa dhil qurba da makusanta ko makusanci wal yatama da marayu wal masakin da mabukata wa ƙulurin nasi husna kuma ku faɗawa mutane magana mai kyau wa aqimus salata wa atuz zakat kuma ku bada ku tsayar da sallah kuma ku bayar da zakka thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun sa'annan sai kuka juya baya kuka bijire sai yan kaɗan daga cikin ku alhalin kuna masu bijirewa mun ce wannan alkawari da Allah ta'ala ya rika daga banu Isra'il ya kunshi abubuwa guda takwas kamar yadda muka jero bayanan wasu daga ciki kuma muka tsaya akan na shida na farko la ta'buduna illa Allah bautar Allah shi kadai na biyu wa bil walidaini ihsana kyautatawa iyaye uba uba da uwa uwa da uba sannan wadhil qurba kyautatawa makusanta wal yatama sannan kyautatawa waɗanda suke marayu wal masakin da kuma kyautatawa mabukata wannan guda biyar kenan sai na shida wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai daɗi husnan bi taskinis sin husnan akwai qira'ar hamza da alkisa'i wa qulu lin nasi hasana da da fataha fathar ha da kuma sin hasana al'akfash yana cewa duk ma'anarsu ɗaya ma'anar alhussun da alhassan abu ɗaya ne kamar yadda a larabci ake cewa albukhul a ce kuma albakhal a ce alrushd a ce alrashad duk ma'anarsu ɗaya wasu daga cikin malamai sun fassara wa ƙolulin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau suka ce ana nufin tauhidi da kuma kira zuwa ga tauhidi ma'ana ku kirawo mutane zuwa ga kaɗaita Allah umarni da kyakkyawan abu da hana mummunan abu ya shiga karkashin wannan gaba wa qulul nasi husna kamar yadda al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala wajen fassara wannan aya wa qululin nasi husna sai yace fal hasanu min al qawli an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ya'fu wa yasfah wa yaqulu lin nasi husna ce maganar da ake nufi magana mai kyau yayi umarni da kyakkyawan abu ya kuma hana mummuna yayi hakuri da juriya da kawaici da kawar da kai da afuwa kuma ya gaya wa mutane magana mai kyau mai daɗi ya ce ana nufin dai a takaici a dunkule kullu khuluqin hasan radiyahullah duk wata duk wani dabi'a duk wani hali mai kyau wanda Allah ta'ala ya yarda da shi hakanan sufyan ibn sa'id al-thawri shi ma ya fassara wannan gaba wa qulu nasi husna yace ma'anarsa muruhum bil ma'ruf wa nahawhum 'anil munkar ko umarce su da kyakkyawan abu kuma ku hana su mara kyau hakanan abul aliya shi ma ya ce ƙulu lahum tayyiba min alqawl wa jazuhum bi ahsana mimma tuhibbuna an yujazukum bihi wato ku gaya musu magana mai daɗi sannan ku saka musu da mafi kyan abin da kuke so su su sakanka muku da shi wato dai wannan a takaice a gabar wa qulu lin nasi husna ta kunshi dukkan makarimul akhlaq dukkan halaye na kwarai kamar yadda al-imam al-qurtubi abu abdullah a cikin tafsirinsa yake cewa wa hadha kulluhu haddun ala makarimil akhlaq duka wannan dai yana kwadaitarwa ne bisa ga kyawawan ɗabi'u halaye yace saboda haka ya dace ya kamata ga mutum an ya kula linnasi qawlan layyinan idan zai yi wa mutane magana ya gaya musu tattausar magana wa wajhuhu munbasitan balqan ma'al barri wal fajir ya saki fuskarsa kada ya gintsa fuskarsa kada ya murtuke fuskarsa lokacin da yake magana da mutane ya saki fuskarsa sawa'un wanda yake magana da shi mutumin kwarai ne ko kuma mutumin banza ne wasunni wal mubtadi dan sunna ne ko dan bid'a ne in za a yi magana da shi a saki fuska kada a daure fuska min ghairi mudahanatin yace amma ba tare da mudahana ba mudahana shine ka ki faɗa masa gaskiya shine ka riƙa yi masa dungu kana kakkaucewa kada ka faɗi gaskiya ransa ya ɓaci ya ce a'a ba a yadda da wannan ba ka dai faɗa masa gaskiyar amma a cikin harshe wanda yake mai laushi wa min ghairi an yatakallama ma'ahu bi kalamin yadhunnu annahu yurdi madhhabahu yace kuma ba tare da yayi magana ya faɗa masa wata magana da shi wannan dan bid'ar zai zaci cewa ai ya yarda da da bid'arsa ba kada ka yi maganar da zai zaci cewa kai ma ka goyi bayansa akan bid'arsa ka fito ka gaya masa magana mai daɗi amma cikin kyakkyawan kyakkyawan salo cikin harshe wanda yake da rangwame Allah ta'ala ya ce saboda Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salam shi da dan uwansa Harun faqula lahu qawlan layyinan ku gaya wa fir'auna magana mai taushi sai ya ce falqa'ilu laysa bi afdala min Musa wa Harun wal fajiru laysa bi akhbatha min fir'aun ce don haka shi mai maganar mai faɗar gaskiyar ai bai fi musa da haruna da falala ba to an ce su tausasa magana shi kuma wanda za a gaya wa gaskiya ɗin shi fajirin wato bara gurbin ai bai kai lalacewa fir'auna ba wa qad amarahumullahu ta'ala billini ma'ahu amma duk da haka Allah ta'ala ya umarce su da cewa su tausasa masa harshe su gaya masa magana cikin tattausan harshe ba tare da kausasawa ba talha ibn umar yake cewa na cewa ata ibn abi rabah tabi'i ne yake ce ma ata ibn abi rabah yace innaka rajulun yajtami'u indaka indaka nasun zawu ahwa mukhtalifa ce kai mutun ne da mutane masu mabambanta san zuciya sukan taru a gurinka wato masu zuwa gurinka su saurari darussanka akwai mutanen kware akwai wanda ba na kware ba akwai na sunna akwai wanda ba na sunna ba yace kuma gashi wa ana rajulun fi hidda gashi ne mutum ne mai kakkausan harshe ni ban iya ji in yi shiru ba kuma in na tashi sai na gwaba fa aqulu lahum ba'd qawli ghalib saboda haka in suka naji sun furta wata magana ta bid'a ni in na tashi zan kausasa musu harshe saboda haka ni na rasa yadda zan kamar yana cewa na rasa yadda zai bullo al'amarin shi fa baya ganin zarau sai ya tsinka kuma in ya tashi tsinkawar baya tsinkawar da zai iya ɗauruwa to shi ne sai ata ibnu abi rabah ya ce da shi la taf'al kada ka kausasa harshe Allah ta'ala fa ya ce wa qulu lin nasi husna Allah ya ce ku gaya wa mutane magana mai daɗi ya ce fada khalafi hadhihi al-aya al-yahudu wan nasara fa kaifa bil hanifi yahudi da nasa ba nasare duk sun shiga karkashin wannan ayar a gaya musu magana mai kyau mai taushi to ina ga wanda yake yana jinginuwa zuwa ga addinin musulunci sai dai bid'arsa ta karkatar da shi haka alqaulul hasan anan ya kunshi alhasanu fi hay'atihi wal hasanu fi ma'ana ya kasance mai kyau ne a sifarsa ya zama mai kyau ne a ma'anarsa mai kyau a sifarsa shine abin da muka yi bayani ya kasance cikin tattausar harshe tattausar murya ba tare da kausasawa ba fi ma'anahu kuma ya kasance abin da zai faɗa alkhairi ne wato magana ce wa take alkhairi dukkan alkaulul hasan alkhairi ne amma ba dukkan alkhairi bane alkaulul hasan zai iya zama alkhairi amma kuma ba a faɗe shi da kyakkyawar siga ba ba a biyo ta yadda ya kamata a biyo ba saboda ka zai zama alkhairi ne amma ba hasan ba zai iya amma duk sanda zai zama hasan to dole sai ya zama alkhairi ne don haka sai ya hada waɗannan sifofi biyu sannan yake zama alhassan wato ya zama na an faɗe shi ya zama na alkhairi ne kuma an faɗe shi da sigar da ta dace saboda haka ayar ta kunshi ta kunshi wannan abinda yake kishiyantar alqaulul hasan abinda yake kishiyantar kyakkyawar magana shine alqaulus su qaulun su mummunar magana mummunar magana sannan kuma da maganar da ba mummuna ba ba kuma mai kyau ba wato ba mummuna ba ba mai kyau ba mummuna dai wannan an hana maganar da ita kuma ba mai muni ba ba mai kyau ba ita ma laisa ma'muran bihi ba a sa mutum ya irin wannan magana ba Allah ta'ala ya sifanta bayansa na kwarai cewa allazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama waɗanda ba sa halartar inda ake yasasshiyan wato magana inda ake wato maganar da take ta laifi ta ƙarya haka nan idan suka zo inda ake wasu maganganu marro kirama sai su wuce ba tare da sun tsoma baki ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa sallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru kaga bai ce ya faɗa alkhairi ko kuma ya ainihin ya faɗi magana da ba alkhairi ba da ba sharri ba a ko dai ya faɗa alkhairi in ko ba shi da alkhairin da zai faɗa to ya yi shiru imamu ahmad da imam muslim da tirmidhi sun fitar da hadisi daga abu zarrin al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin talib kada ka gina aikin alkhairi ko ya yake ko mun kankantarsa kakkare na shi ko da kuwa ka haɗu da ɗan uwanka da fuskar da take sakakkiya da sakakkiyar fuska ba ɗaurariyar fuska ba saboda haka Allah ta'ala a farkon ayar yayi umarni da al-ihsanul fi'li kyautatawa a aikace sannan kuma a wannan ayar sai ya umarni da al-ihsanul qawli kyautatawa a fadaki a aikace inda Allah ta'ala ce wa bil walidaini ihsana sannan kuma anan wa qulu lin nasi husna can al-ihsanul fi'li nan kuma al-ihsan al-qawli sai ainihin mithaqi na bakwai wato alkawari na bakwai shine wa aqimus sala ku tsayi da sallah Allah ta'ala a farko yayi umarni da abauta masa la ta'buduna illa la ta'buduna wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah ku kadaita shi da da bauta sannan yayi umarni da ihsani yayi umarni da ihsani ga iyaye da kuma sauran dangi da 'yan uwa da mabukata sannan ya umarni da a faɗa wa mutane magana mai kyau to sai Allah ta'ala ya ambaci abin da zai taimaka duk waɗancan abubuwa su samu menene zai taimaka mutum ya kasance mai bautar Allah shi kadai ba tare da ya haɗa shi da kowa ba me zai taimaka masa ya kasance mai ihsani ga iyayensa mai ihsani ga ainihin makusantansa mai ihsani ga marayu mai ihsani ga mabukata mai kyautata maganarsa ga mutane menene zai ya taimaka masa wannan shine ya tsaye da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in ya tsaye da sallah to sallah za ta taimaka masa wajen ya cimma irin waɗancan ɗabi'u masu kyau an gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da sa'i ya ruwaito da salsala mai kyau cewa wane yana sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa yusalli ba yana sallah ba suka ce na'am yana sallah qala satanhahu salatuhu ci sallar sa za ta hana shi in aka bar shi in dai har zai lizumci sallah a rika sallah tare da shi cikin jama'a to yau da gobe za ka ga sallar ta yi masa tasiri ta canza masa miyagun halayensa zuwa ga kyawawa da haka ubangiji ta'ala bayan ya faɗi duk abubuwan da ya ambata sai ya faɗi abin da zai taimaka ma wannan abu ya yiwu shine tsayar da sallah shine tsayar da sallah sa'inu bis sabri was salah ku ainihin nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma ta hanyar sallah wa aqimu ku tsayar da sallah ku ba da zakka tsayarwa anan ana nufin a zo da ita qa'imatan qawimatan a zo da ita miƙaƙƙiya ba karkatacciya ba ba ko madaddiya ba sallar da take ta cika mizani na shari'a ta wato sharuɗanta sun cika rukunnanta sun cika wajiban cikinta sun cika in ma ana so a samu kamala sama da haka to mustahabban cikinta ma su cika to wannan shine abin da ake nufi da iqamatus salah ba a ce wa sallu ba ba a ce ku yi sallah kawai ba sai aka ce ku tsayar da ita tsayar da ita shine ta kasance a tsaye kyam miƙaƙƙiya ba karkatacciya ba sallah anan ta kunshi sallah ta farilla ta kunshi sallah ta nafila Allah ta'ala ya umarce mu da sallah hakanan ya umarci annabawan da suka gabace mu su ma an umarce su da sallah ba wai kawai wannan al'umma ce aka farlanta mata sallah ba Allah ta'ala yana cewa dangane da annabawa cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alna minhum wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين kaga Allah ta'ala yake cewa muka bawa annabi muka bawa annabi Ibrahim kyautar da Ishaqa da jika Yaqub nafila ƙari akan dan da muka bashi shine Ishaq wa kullan ja'alna salihin kuma dukkanin su mun sanya su su zama mutanen kwarai sai ce wa ja'alnahum a'immatan a'immatan yahduna bi amrina muka sanya su shugabanni ne waɗanda suke shiryarwa da umarninmu suke shiryuwa su shiryar da umarninmu wa auhayna ilaihim fi'l alkhairat muka yi musu wahayi na su aikata ayyukan alkhairi ce wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin wa kanu lana abidin kaga anan Allah ta'ala ya ambaci cewa ya musu wahayin sallah ya musu wahayin zakka ashe wanda ya nuna annabawa suna suna zakka a kissar annabi isa alaihi salam inda ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi isa alaihi salam ce an masa wasiya da sallah da zakka ma dumtu hayya da Allah ta'ala ya ambaci a annabawa daga cikin zurriyar annabi nuhu da annabi ibrahim wa min zurriyati ibrahim wa isma'il wa isra'il wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya sai yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya ya nuna kenan Allah ta'ala ya umarce su da sallah sai dai daga baya suka lalata sha'anin sallah din suka bi saye-sayen zukatansu saboda haka akwai sallah a cikin addinin yahudanci amma ba ta tsaya akan sifar ta guda ɗaya ba ba za ka iya cewa sallar da yahudu yanzu suke yi ba ita ce sallar da annabi musa alaihissalam ya yi da allah cewa aqimis salata li zikiri ba za ka ce ita ce annabi musa annabi musa ba sallar da da nasara suke yi a yau ba za ka ce ita ce annabi isa alaihissalam ya yi ba sun gurɓata sallar sun lalata saboda saboda abinda malamansu suka shigar musu cikin addini na bid'o'i aka rika canza sallar lokaci bayan lokaci don haka ta gurɓace shi yasa za ka ga sallah ta zama daban-daban a wajen ɗariƙunsu kowace ɗariƙa daga cikin ɗariƙun waɗannan addinai tana da sallar ta daban saɓanin al'ummar musulmi sallar su ɗaya ce wanda duk kaga ya ɓata sallar sa tashi ce wannan ba ta musuluncin amma ita ta musuluncin ɗaya ce kuma duk wanda yake son ya karance ta tana nan ba ba ta buya ba amma su sallar su babu inda zaka je ka sami bayaninta saboda mabambanta maganganu da aka jinginawa waɗannan annabawa ya kasance ana yin sallah irin yadda su yadda yadda aka ga dama kowa ya ce irin sallarsa ita ce annabawan suka yi to amma sallar musulmi tana da yadda take shi yasa Allah ta'ala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah saboda haka sun sun tozarta sallar sun batar da ita har ya kasance ba wanda zai iya maka bayanin hakikanin yadda take to haka ita ma zakka din haka ita ma zakka a cikin waɗannan addinan guda biyu babu wanda zai iya maka bayanin yadda yadda zakka take ta hakika a cikin addinin yahudu ko kuma a cikin addinin nasara ba su da wani abu da ya wuce kawai charity kana da dan wani abu aljihu in ka ga dama in ka ga dama ka tausayi wani ka bashi ba haƙƙi yankakke da aka yanka aka ce gashi mai abu kaza dole ya cire dukiya mai gwargwado kaza ya ba wa wane da wane da wane masu sifofi kaza wannan sai a musulunci kawai musulunci shi yake da wannan bayan sadaka ta tatsawu'i wacce za ka yi da san da ganin damanka akwai wacce sadaka ta wajibi da allah ta'ala ya ɗora a kan masu wadata dole sun ki ko sun so su cire daga cikin wannan dukiya su ba wa waɗanda suke mabukata waɗanda Allah ta'ala ya riga ya ambaci ya ambaci sifofinsu wannan a musulunci kawai ake da wannan shi yasa babu wani addini wanda zaka samu cewa koyarwarsa tana tattare da abubuwan da za su raya ruhi na ɗan adam su raya insaniya ta ɗan adam in ba musulunci ba duk wani addini an lalata shi an gurɓata shi amma wannan ayoyi yanzu da suke gabanmu sun karantar da mu cewa da sallah da zakka an farlanta wa banu isra'ila kaga a cikin alkawura guda takwas da Allah ta'ala ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'il ya ambaci wa aqimus salata wa atuz zakah ya nuna kenan an farlanta musu sallah an kuma farlanta musu zakka wato za su ba da zakka ga waɗanda suka cancanci a basu sai Allah ta'ala ce sun matawallaitum illa kalilan minkum sa'annan sai kuka suka bijiri sai 'yan kaɗan daga cikinku wato kuka bijiri bayan wancan alkawari bayan wancan shaida bayan wancan ikirari kuka bijiri illa kalilan minkum sai 'yan kaɗan magana ta dawo kan a banu isra'ila waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina cewa gashi abin da allah ta'ala ya yi tsakanin shi da iyayenku da kakanninku ga irin alkawuran da ya ɗauka a wajensu suka yadda za su bi shi amma daga baya sai kuka kuka ainihin juya illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikin ku wa antum mu'riduna alhalin kuna masu bijirewa wato kuka bijire da zuciya kuka bijire da gangan jiki akwai bijirewa da zuciya amma gangar jiki ba za ta nuna an bijire ba amma yayin da mutum ya bijire kuma ya juya maka baya to zai nuna maka kenan daga zuciyarsa har gaggar jikinsa duk ya bijire maka to shine Allah Allah ta'ala ya sa ya ce wa antum mu'riduna ba wai kawai tawalli bil qalbi ba a'a bil al-i'radu bil badan kun juya da jikinku kun ba da baya alamar cewa ba za ku taba ainihin sauraron wannan kira da aka yi muku ba wannan yana nuna cewa banu isra'il da aka ba su wannan alkawari aka yi wannan yarjejeniya da su ba su cika wannan alkawari sun tsaya da shi ba sai 'yan kaɗan daga cikinsu su ne waɗanda suka tsaya ba su bijire ba amma sauran sun bijire da zuciyarsu sun kuma bijire ainihin da gangar jikinsu dalilin da ya sawo banu isra'ila suka bijire suka juyawa umarnin allah ta'ala baya Allah ta'ala ya umarce su da cewa wannan addini da ya ba su ya ba su shi ta hanyar annabawa ya ba su shi ta hanyar littafin da ya saukar musu shine at-taura da injila su dauki addinin daga littafin da Allah ta'ala ya saukar musu daga annabawan da suka zo musu da addinin amma sai ya zama da sun riki al-ahbar sun riki malaman su ba Allah ba suna halatta musu wani abu da ra'ayinsu suna haramta musu wani abu da ra'ayinsu suna ƙara musu wasu hukunce-hukunce a cikin addini da shari'a suna ƙirƙiro musu wasu tarurruka da wasu bukukuwa da sunan addini saboda haka sai ya kasance sun riƙe su shuraka wato ababen tarayya da Allah ta'ala wajen shar'anta musu wani addini wanda malam ya bihillah wanda Allah ta'ala bai yi izini da shi ba domin Allah ta'ala shi ne kadai yake cewa abu kaza addini ne idan aka yi shi za a samu kusanci da shi su malamai da waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi ana neman taimakonsu ne wajen fahimtar littafin Allah da abin da Allah ta'ala ya shar'anta a bisa harsan manzanni wannan shine abin da malamai suke yi shine su isar da wannan sako na Allah na littafinsa da kuma abin da yake cikin sunnonin manzanninsa zuwa ga mutane su taimaka wa mutane su fahimci wannan sakon amma ba wai su ma suna tarayya da Allah ba wajen su halatta ya zama halal su halatta abu ya zama halal ko su haramta abu ya zama haram saboda haka wasu da suka zo sai suka bi irin tafarkin da yahudawa suka bi suka riki waɗanda ba Allah ba suka mayar da su su ne waɗanda za su halatta musu su kuma haramta musu ba tare da sun ji komai ba Allah ta'ala kuma zai sanya waɗannan duk cikin hukunci ɗaya ubangiji ta'ala baya baya baya shayin kowa baya nuna wa kowa san kai wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya cutar da kowa to irin wannan umarni da Allah ta'ala ya yi wa banu Isra'ila a waɗannan a wannan aya haka nan yayi wa wannan al'umma kwatankwacinsa cikin suratun nisa inda Allah ta'ala yake cewa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ubangiji ta'ala yake cewa ku bauta wa Allah kada ku hada wani abu da shi sannan ku kyautata wa iyaye ku kyautata wa makusanta ku kyautata wa marayu kuma ku kyautata wa mabukata ku kyautata wa makoci ma'abocin kusanci da makoci na nesa da wanda yake aboki na kusa na jiki wabnis sabili da wanda yake matafi wa ma malakat aymanukum da waɗanda hannayenku suka mallaka wato waɗanda suke ƙarƙashinku a matsayin bayanku ko suke ƙarƙashinku a matsayin 'yan aiki inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura Allah ta'ala baya son wanda ya kasance mai ainihin jiji da kai wanda yake mai fariya a wani al'umma ta tsaya da abin da sauran al'ummomi ba su tsaya da shi ba sauran al'ummomi duk Allah ta'ala ya bada shaida cewa sun tozarta wannan umarni sun ba tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun amma ita wannan al'umma Allah ta'ala bai bada shaida akan ta cewa ta ta tozarta wannan umarni ba saboda haka ita ta tsaya da abinda sauran al'ummomi da suka gabata ba su tsaya da shi ba Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa idza akhadna mithaqakum وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون
ثم antum ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوهم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah ta'ala ya ce wa idza akhadna mithaqakum kuma ku tuna lokacin da muka riƙe alkawarinku la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinannakinku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kada ku fitar da kawunanku daga gidaddajinku thumma aqrartum sannan kuka yi ikrari da wannan wa antum tashhaduna alhalin kuna masu shaida hakan thumma antum haula'i sannan ku ga ku waɗannan taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wani bangare daga cikin ku daga gidaddajin su tazaharuna alaihim kuna taimakawa akan su bil ismi wal udwan ta hanyar zunubi da zalunci wa in ya'tukum usara idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaki kamammin yaki tufaduhum sai ku bayar da fansarsu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalin fitar da su daga gidaddajin su haramun ne akan ku أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أشي ينزذاكو إيماني دون ساشي للتافن سننكم كافر جي وساشي فما جزاء من يفعل ذلك منكم منين ساكمكم وند يكي أيكة هكذا جكينكو إلا خزي في الحياة الدنيا سيتابي da kunya ta rayuwar duniya wa yau malkiyamata yuradduna ila ashaddil azab sannan ranar gobe kiyama a juyar da su zuwa ga matsananciyar azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah ba mai rafkana bane bisa ga abin da kuke aikatawa wato Allah ta'ala yana gaya mana ɗabi'ar da ta samu yahudawa bayan duka wannan alkawarurrukan da Allah ta'ala ya ta ɗauka a wajensu da yarjejeniyar da suka yi ta yi tsakaninsu da shi ta harshen annabawansu ga abin da yake so kaza da kaza da kaza su kiyaye kuma sun yi alkawari su yi ikirari su tabbatar da cewa sun yadda sun shaida za su kiyaye waɗannan amma daga baya su zo su tutsu su canza wannan abin da Allah ta'ala ya umarni da shi su kiyaye shi su karya wannan yarjejeniya da suka yi da Allah abin da ya samu wasu al'ummomi na lalacewa da ɓalɓalcewa da rugujewa da ainihin rarrabuwar kai shi ne abin da ya samu yahudu sun zama masu zubar da jinin kawunansu masu taimakon wasu jama'a a kan ‘yan uwansu domin su kashe su zubar da jininsu domin su taimaka musu wajen fitar da su daga gidaddajinsu a yayin da Allah ta'ala ya ɗauki alkawari a wajensu kada su fitar da su daga gidaddajinsu amma sai su fitar da su da gidajensu kuma daga baya su zo suna taimakawa wajen fansarsu Allah ce wa iz akhadna mithaqakum kuma ka tuna lokacin da muka rike alkawarinku ubangiji ta'ala yana tuna musu wannan alkawari guda biyu da ya karba daga wajensu bayan waɗancan alkawarruka da suka gabata la tasfiku da dima'akum kada ku zubar da jinannakinku kada ku zubar da jinannakinku wato kada ku kashe junanku dima'akum ana nufin dima'a ba'dikum wato kada sashin ku ya zubar da jinin sashi anan ba wai ana nufin kada mutum ya kashe kansa ba ko kada mutum ya fitar da kansa daga gidansa shi da kansa ba domin wannan a ɗabi'a ma mutum ai ba kasafai zai zo ana cewa kanka kashe kanka ba sai idan al'amari ya yi muni kwarai da gaske amma a ɗabi'ar ɗan adam ai yakan so ya rayu ne ba yakan so ya mutu ba ne ballantana kuma ɗabi'ar yahudi wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat sun fi kowa san su rayu saboda haka ba a buƙatar ma a ce kada ku kashe junanku ba kada ku kashe kawunanku don haka abinda anan ake nufi la taqtuluna anfusa la tasfikuna dima'akum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أنفسكم أنا أنا نفن ساشنكو كما يند الله تعالى كتاب فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على بعضكم بعضا إذا كن شجا جدا دجي تقوي وجونانكو سلما أما كتي أنفسكم أي بعضكم بعضا على أنفسكم أي على إخوانكم Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratul nur walaula laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin ce laula id sami'tumuhu me ya hana lokacin da kuka ji wannan kage wannan ƙaryar da yarfan ana yada ta dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira me ya hana mu'minai maza da mata ba su yi wa kansu zaton alkhairi ba anan anfusihim ana nufi ikhwanihim ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا me ya hana ba za su yi wa 'yan uwansu kyakkyawan zato ba su ce wannan ƙarya ce ƙage ne mabayyani ko a cikin suratul hujurat wala talmizu anfusakum cikin suratul hujurat wala talmizu anfusakum kada ku yi wa junan ku zunde to kaga nan kalmar al-anfus tana nufin dan uwanka dan uwanka kamar kai ne ba ku da bambanci wannan duk uslubi ne na alkur'ani dan ya nuna cewa al'umma al'umma guda ɗaya ce kamar jiki ɗaya idan wani abu ya sami ya sami wani bangare na wannan al'ummar na farin ciki to duka sauran al'umma sai ta yi farin ciki da wannan idan wani abu ya sami wani bangare na wannan al'umma na damuwa da bakin ciki sai ya kasance duka al'ummar ta ji abin a jikinta kuma ta damu da wannan kamar yadda imam bukhari da muslim suka furto da hadisi daga annu'man ibn bashir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa taral mu'minin fi tarahumihim وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تضاعى له سائر الجسد بالسهر والحمى شيء مثال مؤمني ذاك مؤمني في تراحمهم وجن توسين جوننسو وتوادهم دا سوير جوننسو وتعاطفهم دا توسسا وجوننسو يتي كمثل الجسد الواحد كمرجكي ديني إذا اشتكى منه عضو يا يند وتقبع دا تكين وانا جكين تقوكا ta yi rashin lafiya ta da'a sa'irul jasadi sauran jiki gaba ɗaya sai ya ansa bisahari da rashin bacci wal humma da zazzabi hakanan imam muslim ya fitar da hadisi daga abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan mu'mini ga dan uwansa mu'mini kamar gini ne wanda sashin sa yana karfafa sashi yayin da aka taba sashi aka raunana sashi to ɗaya sashin ma zai yi rauni yayin da ɗaya ya tsaya da ƙarfinsa to zai rike ɗayan shi ma ya tsaya da ƙarfinsa to haka al'ummar musulmi take haka mumini da mumini suke shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi na Imam Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga Ali ibn Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dhimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum ومن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه سرفا ولا عدلا النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين وتو الكور المسلمي وداديني يسعى بها أدناهم تو ما في كان كانتر تشكنسو زي يا أربا كنسو يتي موسى البسح inda za a ce ana kwafsa fada tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba fada ya farke wani daga cikin musulmi ya je ya yi yarjejeniya da waɗannan da ba musulmin ba akan cewa to za mu dakatar da wannan fadan za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza su sa hannu an yadda ya dawo ya ce musu to kun ga ni fa na gaji da fadan nan saboda haka na je mun kulla yarjejeniya to shikenan talizimce ku ba za a ce ba yaya za ka je ga shugaba ga liman ga na'ibi ga wane ne ga wane ne kai kawai ba kowan kowa ba kawai ka je ka ciwo mana wani wani bashin alkawari mu ba za mu yadda ba a'a ya ci alkawari shikenan ba a ka'idar musulunci in wani wanda ba musulmi ba wanda ake fada da su ya shigo cikin musulmi sai wani musulmi ya ce zo in baka mafaka sai ya bashi mafaka to wannan mafakar a girmama ta haka ka'idar take kada ka ce ai ƙarya ne sai mun kai ma munafiki ne dan uwansa ka san mu a haukan mu ma sai a kona shi a kona gidan duka ba ma shi ba har ƴaƴansa sai an ba an bibbige idan aka ci ku dakata ku dakata na bashi mafaka shi kenan ya tsaya mafakuwa sai dai idan kun gane cewa mafakar za ta cutar da ku to wannan ko wani abu ne daban shi kuma za a kalle shi amma a lokacin dole ne a karbi wannan yarjejeniya ko wani alkawari da yayi shine ma'anar yas'a biha adnahu mafi kankantar su mafi kankantar su zai iya tsayawa da wannan da wannan alkawari sai annabi ya ce wa man akhfara musliman wanda ya ci amanar musulmi wato wani almusulmi ya ɗauko alkawari sai wani ya ci amana ya karya alkawarin ta wannan musulmi ba za ya ce fa'alaihi la'anatullah la'anar Allah ta tabbata a kansa wal mala'ika da la'anar mala'iku wanda sai ajma'in da ma dukkan mutane la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan Allah ba zai karbi nafila farilla ko nafila daga wajensa ba sauraka kaga ashe abin yana da muni wannan shine tsarin al'umma ta musulmi al'umma ce guda ɗaya kamar jiki ɗaya ne kamar jiki ɗaya ne bayan da za a yi ɗan yatsanka ya taɓo wuta ya ƙone sauran jiki ya ce ba ruwa na kai ka jawo wa kanka ka ji da kanka dole haka za ka tsaya kai ta ainihin laguda shi sai ka ji cewa ya samu sauki sauran ayyuka da yake yi na hannun hagu ya karba sai ya warke in kafa ce an daina taka ta sai a koma kan ɗayar ita ma kuma dole ta hakura haka za a yi har sai ɗaya ta warke sai tafiya da wa ɗaya to haka haka haka al'ummar musulmi take jiki ɗaya ne to shi yasa Allah ta'ala yake yin ta'abiri da anfusikum anfusakum anfusikum wala talmizu anfusakum saboda in kai wa dan uwanka mumini kamar kayi wa kanka ne haka in ka soke shi kamar ka soki kanka ne shi yasa wani alharis ibn wa'la az-zuhli cikin larabawa kabilarsa ɗan kabilarsa suka kashe masa ɗan uwansa kabilarsa ne amma sun kashe ɗan uwansa wanda suka hada nasaba to shine a cikin waƙe yake cewa qaumi humu qatalu umaymu akhi fa idza ramaytu yusibuni sahmi fala in afawtu la a'fuwan jalalan wala in satautu la'uhinan azmi ya ce umaimu ya tana gaya wa 'yar uwarsa umaima wannan tarhim ne waɗanda suka san larabci hasfu akhirul munada ana cin sa tarhim ya umaimu qaumi humu qatalu abin akhi mutane na kabila ta su suka kashe min dan uwa fa idza ramaitu yusibuni sahmi idan nayi harbi to kaina harbin zai dawo da na harba kibiyar ni za ta taka ki fala ina afautu la afuwan jalalan in na ce na yafe to fa babban al'amari ne na yafe a kansa saboda dan uwana ne aka kashe ki wala in satautu in na ce sai na hau ni ma na rama la uhinan azmi to kashina ne zan raunana saboda haka yana yana tsaka mai wuya shi aka yi wa kuma babban laifi aka yi masa amma duk wanda zai taba cikin kabilar to kansa kuma ya taba to haka al'ummar musulmi Allah ta'ala ya sifanta ta to haka dukkan wata al'umma da ta haɗu akan abu guda ɗaya na bautar Allah Allah ta'ala ya gaya wa banu Isra'ila su kasance kamar haka la tasfikuna dima'akum domin ku kashe sashin ku kamar kanku ku kashe wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunanku domin ku fitar da dan uwanku kamar kun fitar da kawunanku ne ma'ana la yukhriju la yukhriju ba'dukum ba'dan kas sashin ku ya fitar da sashi babu shakka fita daga gida mutum ya fita ya bar gidansa ya bar garinsu ya bar danginsa da 'yan uwansa da abokansa ba karamin aiki ba karamin abu bane akan akan mutum abu ne mai wahalar gaske ba kowa yake iya jure masa ba shi yasa Allah ta'ala ya gwama shi da kisa kamar yadda anan aka hada su tare kaga anan aka ce la tasfikuna dima'akum ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum saboda da kisa da korar mutum daga matsuguninsa daga gidansa jama'arsa kabilarsa garinsa wannan wani abu ne wanda duk suke kama da juna wajen wahalarwa wajen bacin rai shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul nisa yace walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ubangiji ta'ala yace da a ce mun wajabta musu cewa ku kashe kawunan ku ko ku fita daga gidan daga gidaddajin ku ba waɗanda za su yi hakan sai yan kaɗan daga ciki kaga ubangiji ta'ala sai ya haɗa qatlun nafsi ya haɗa shi da al-khuruj min ad-dar qatlu al-insani nafsahu da kuma ikhrajuhu min darihi cewa wani abu ne wanda yana da tsanani haka nan zai iya shiga da la tukhrijuna la tukhrijuna anfusakum min diyarikum wato ka cuskuna wa makocinka ka matsa masa har ya gaba zai iya zama a wannan gidan nashi ba dole ya nemo mai saya ya sayar ya tashi ya bar unguwa ya shiga nan ya shiga karkashin la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ka cutar da shi ka matsa masa har ya sayar da gidansa ya fita ya bar wannan guri duk da yana son gurinsa to wannan shi ma ya shiga karkashin abin da aka hana wannan shehu abdullah bin fodiyo a cikin littafin sadiya'ut ta'wil shi ya ishara zuwa ga wannan Allah ce sun ma'akarartun wa antum tashhaduna sannan su kuka yi ikirari wato kuka tabbatar da hakan wa antum tashhaduna alhalin kuna masu shaida ba wani daga cikin ku wanda yake inkarin wannan ikirari na cewa an yi haka kun yarda da wannan kun kuma yarda da cewa haka addinin ku yake ba wai ikirari ne da aka yi ba ba kwanan ba wasu ne suka yi ikirari ba wasu ba sa nan ko wani ikirari wanda ba ku manta a'a yana nan kuma bai gushe ba kuma cikin ku babu wanda ya manta amma duk da haka bayan wannan karfan alkawari bayan wannan ikirari bayan wannan shaidar thumma antum ha'ula'i sannan sai kuma ga ku ku waɗannan thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum sannan sai ga ku ku waɗannan kuna kashe kawunan antum anan mubtada ne khabar ɗinsa yana da wajihi guda uku na ɗaya taqtuluna shine khabar ɗin thumma antum taqtuluna shine khabar antum mubtada taqtuluna khabar to haula sai ya zama yana da fuska guda biyu ko dai ya kasance fi mawdu'i nasbin ce summa antum akhussu haula'i taqtuluna anfusakum sai ya zama takhsis ne lidhammi makhsus ne bidhammi kamar sannan sai ku ina keɓe waɗannan ɗinnan wato na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zargi taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan ku ko kuma ya zama haula'i munada ne aka shafe harfun nida haula'i ay ya haula'i thumma antum ya haula'i taqtuluna anfusakum sannan sai ku ga ku ya ku waɗannan kuna kashe kawunan ku a wajen siba wai wannan bai halatta ba domin ula'i mubham ne kuma ba a shafe harfun nida idan ya zama munada ɗin mubham ne wajihi na biyu shine khabar ɗin ya zama ha'ula'i thumma antum ha'ula'i sai ya zama khabar sai ya zama khabar ko dai bi ma'ana allazina khabar ɗin ha'ula'i ya zama bi ma'ana allazina thumma antum ha'ula'i ay allazina taqtuluna anfusakum sai ya zama taqtuluna sila ce wannan yana da rauni domin a mazhabar basriyina ha'ula'i ba ta zuwa da ma'anar allazina amma a wajen kufiyuna tana zuwa da wannan ma'anar wajihi na uku khabarin ya zama shine ha'ula'i din thumma antum ha'ula'i sai ya zama takdirin sa thumma antum mithlu ha'ula'i sai ga kuku kamar waɗannan kamar yadda kake cewa abu yusuf abu hanifa ai abu yusuf mithlu abi hanifa taqtuluna kuma sai ya zama hal ba mu cika yin wannan a tafsirinmu ba amma dai galibin ana yin ana yin ana yin nahawu aka ce za a yi rabi to wasu sai su zama bai baye kurame kurame ba sa gane ko a Sheikh Muhammad ibn Salih al-Isaimin ya zaɓi kasancewar ha'ula'i munada ne mahzufu harfin nida' ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم sannan sai ku ga ku ya ku waɗannan taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan ku anan ana magana da yahudawa waɗanda suke zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da alqur'ani yake sauka domin su ne za a cewa haula'i waɗannan ku waɗannan domin haula'i ishara ce la takunu ila ghaib wanda baya nan ba a ce masa haula in ka ce haza hadhihi ha'ula'i to suna yana kusa da kai amma wanda baya nan ba a yi masa ba a nuna shi da dan yatsa ko a nuna shi da baki an fuskantar musu da wannan maganar duk da cewa a farko an cewa idza akhadna mithaqa bani isra'il kamar ana magana ne akan bani isra'ila sai yanzu magana ta dawo kan banu isra'ila da ke zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin dukkaninsu al'umma ɗaya ce abinda waccan al'umma ta yi wannan al'umma ta yarda da shi to kamar ita ce ta yi saboda haka babu bambanci ku ne kuka yi abin taqtuluna anfusakum ko kuma a'a wannan karya alkawarin ya fito sarari a fili a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kafin yayi hijira kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba taqtuluna anfusakum kuna kashe kawunan ku wato sashin ku yana kasa shashi kaga an yi amfani da fi'ili mudari'i aka ce kuna kashewa ba a ce kun kashe ba don a nuna cewa abin yana ta wakana ba abu ne da ya dakata ba lokacin da alkur'ani yake sauka abu ne wanda yana ta tajaddudi yana ta sabuntuwa wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kuna fitar da bangare daga cikin ku daga gidaddajin su wato kuna korarsu daga gidaddajin su kamar yadda ya wakana tsakanin wasu da'ifofi na yahudawa gab da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sashinsu ya rika kasa sashi ya rika kashe sashi sashinsu ya rika fitar da sashi daga gidaddajinsu Allah ce tazaharuna alaihim tazaharuna bit takhfif a wata qira'a tazaharuna asalin sa ta tazaharuna ne akai idgamin ta din a cikin za sai zama na tazaharuna tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakawa juna akan su wato sashin ku yana taimakawa sashi akan sashi domin kisa domin fitarwa daga gidaddaji bil ismi ta hanyar zunubi wal udwan da kuma ƙetare iyaka wato ta'addanci akan wani dukkan wani ta'addanci sabo ne dukkan wani ta'addanci zunubi ne amma ba dukkan zunubi ne yake ta'addanci ba kana iya zai iya zama ta'addanci alal nafs kayi wa kanka ta'addanci amma ba wani kaiwa ba amma dukkan wani laifi da za ka yi ma wani ka cutar da wani to zunubi ne kuma ta'addanci ne da haka idan mutum ya sha giya wannan asim ne mai zunubi ne amma ba za a ce da shi mu'tadin ba ba za a ce yayi ta'addanci ba yayi wa kansa ta'addanci na'am saboda haka sai ka kira abin ism bil ismi wannan zunubi ne shi kadai ya shafa sannan mutumin da zai kashe wani wanda yake masumin dami an haramta a yi kisa a irin wannan yanayi wani ya kashe wani to wannan kisa kaga ismun ne kuma udwan ne saboda haka ya zama asim ya zama mu'tadi ya zama mai zunubi kuma ya zama wanda yake yayi zalunci saboda haka wanda ya fitar da wani daga daga gidansa yayi zunubi sannan kuma yayi yayi ta'addanci shi yasa Allah ce bil ismi wal udwan haka nan idan ku taimaka wa juna akan fitar da su ko akan kashe su kun yi zunubi kun yi ta'addanci wannan aya ta sauka tana bayani akan abin da ya faru kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin hijirar annabi sallallahu alaihi sallama da shekara biyar an yi rigima an yi fada tsakanin ausu da khazraj akwai fada akwai abin da ake kira a lokacin da aka rika kira yawmu bu'ath yawmu bu'ath fada ne tsakanin ausu kabilar aus da kabilar khazraj dukkanin su kabilu ne na larabawa mazauna garin madina amma ba sa jituwa ba sa ga miciji saboda haka suna fada akwai yahudawa kabilu guda uku a cikin garin madina a lokacin akwai yahudu na banu nazir akwai yahudu na bani quraiza akwai yahudu na banu kainuka dukkanin su baƙi ne waɗanda gallazawar kiristoci a lokacin asham da tare musu yawa ta matsa musu suka yi hijira suka kwararo tsibirin larabawa suka zauna a nan madina akwai kabilar banu nadir akwai kabilar banu quraiza akwai kabilar banu kainuka suna zaune a cikin larabawan ausu da khazraj al'ausu da khazraj su kuma suna yaƙi a tsakaninsu su kuma waɗanda yahudawa suka zama 'yan kallo ba sa tare da wannan ba sa tare da wannan amma sautari idan aka yi faɗaɗin al'ausu ɗin su suke cin galaba su suke cin nasara akan abin afuwan al-khazraj su suke cin nasara akan al-ausu al-ausu su ake gallaba su ake rinjaya saboda haka sai ainihin su al-aus suka ce to bara su je su nemi taimakon yahudu na banu quraiza da banu nadir akan su taimaka musu wajen su murkushe abokan faɗan su su ne al-khazraj lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh